نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan'uwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama idan ba a manta ba har yanzu muna cikin babin da yake bayani game da ziyarar makabarta za mu tashi ne kan matsala ta 126 malai cewa la yamshi baina quburil muslimina fina alaihi mai ziyarar makabarta ba zai yi tabiya ba da takalmansa tsakanin kaburbura wanda mun gabatar da irin wannan bayanin a baya amma nan malam ya dawo da shi ne saboda babin da yake bayani a kansa kai tsaye ya kunshi ziyara ne a makabarta anan ya fi cancanta ya gabatar da shi can ya kawo shi ne saboda wata mas'ala daban amma nan zai maimaita shi saboda babin da ya kulla ne na musamman domin ziyara a cikin makabarta idan mutum ya shiga cikin makabarta malai ce ba daidai ba da ya rinka tafiya tsakankanin kabarbara a sanye da takalminsa li hadithi bashir ibn al-khasasiya saboda wancan hadisi da ya gabata na bashir ibn al-khasasiya wasu a cikin nuskarsu a cikin littafin da kyanunsu za su ga an sa bashir ibn al-hanzaliya ko yawa to sai su gyara idan kuka koma wancan din za ku ga bashir ibn al-khasasiya ne ko yawa to sai a gyara saboda wancan hadisi na sahabi bashir ibn al-khasasiya kala yake cewa bainama umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da ina tafiya tare da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sai malam ya sa dash dash dash ma'ana ya yanke wani bayani ne mai dan tsayi sai ya tafi gaba sai ya ce ata ala quburil muslimina sai annabi ya zo wucewa ta wajen makabartar musulmi sai ya karasa da dash dash dash ya kara yanke wani bayani wanda idan ka koma waccan ruwaya ta baya zaka ga hadisin cike a yadda yake fa bainama huwa yamshi yayin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cikin tafiya a cikin makabarta idh hanat minhu nadratan kawai sai ganin sa ya kai wani bangare ya kai idansa wani waje fa'iza huwa bi rajulun yamshi bainal ƙuburi alaihi na alani kawai sai ga wani mutum yana tafiya tsakankanin kabarbara a sanye da takalmansa faƙala sai manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ya sahiba sabtiyataini alqi sabtiyataika ya kai ma'abucin wannan takalma na fata guda biyu shirye takalmanka ka yi jifa da su ka daina tafiya da takalmanka tsakankanin ka barbara kamar yadda muka bayani wancan lokaci cewa takalmar sabtiyataini ana ce musu sabtiyataini saboda an yi su ne daga fata jemammiya galibi takalma ne da masu iko ko masu hali ne suke sashi a wancan lokaci tunda sai an samu fata an gyara ta an jeme ta sannan za a yi takalmi da shi sabanin wanda kawai fata ba tare da an sarrafa ta ba za a yi takalmi a rinka sawa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya kai ma'abucin irin wannan takalmi to cire wannan takalmi naka ka zubar da shi ba daidai bane ka rinka tafiya tsakanin kabarbara da takalmi a kafanka falamma arafa ar-rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mutumin ya jiyo ya ga wa yake magana sai ya gane manzon Allah ne da kansa tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yake masa magana khala'ana alaihi nan da nan sai zari takalmasa da kafa sai tube su fara ma bihi ma ya jifa da su kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba wannan hadisi akhrajahu ashabu sunan wa ghayruhum wa qad madha bi tamamihi fil mas'ala ath-thaminati wa 80 wannan hadisi ya riga ya gabata a cikin mas'ala ta 88 kamar yadda na mana bayani malai salam ba kasa yace wal hadithu qala al hafiz fil fath ibn hajar al asqalani a cikin littafin sa fathul bari sharhin sahih al bukhari yake cewa والحديث وان حديث da muka ji yanzu yadullu ala karahati almashi bain alqubur bin ni'ali yana mana nuni da karhancin tafiya tsakankanin kabarbara da takalma wa aghrab ibn hazm fa qala shi kuma ibn hazm az-zahiri sai ya faɗi wata magana baƙuwa ya saba wa sauran malamai yace yuhramu al-mashy bayna al-qubur bin ni'ali yace an haramta tafiya da takalma tsakankanin kabarbara as-sabtiyatu amma takalmin da aka na tafiya da shi a cikin makabarta a tsakankanin kabarbara shine irin wancan takalmi kadai wanda aka yi shi da jimammiyar fata duna gairi ha da waninsa ijiwa inji ibn hazm az-zahiri ma'ana a wajen ibn hazm da zaka sa silifanka ko takalmin da ba da jimammiyar fata aka yi shi baka shiga makabarta kai tafiya shi a wajen sa babu laifi yace shi takalmin da aka yi shi da irin wancan fata shi kadai aka hana shiga makabarta ai tafiya da shi sai malai ce huwa jumudun shadidun wannan magana ta ibn hazam daskararriyar magana ce mai tsanani ma'ana magana ce da ta takaita hukunci a waje guda ba ta da ƙarfi da za a ɗauke ta a hujja da ita wa amma qaulul khattabi amma shi kuma imam al-khattabi fadin sa da yake cewa yushbihu ayyakuna an-nahyi ayyakuna an-nahyu anhuma lima fihi ma min al-khuyala yace wannan hani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawancin mutumi na cire takalminsa an masa ne saboda sanya takalmin zai jawo masa girman kai da ɗagawa saboda me saboda takalma ne na isa da takama ba kowa yake iya sa shi ba to sai annabi ce bai kamata ka shigo cikin makabarta inda musulmi suke kwance kan tafiya ta takama ko abin da zai jawo maka girman kai ba ci dai shi ka zubar ina fata an fahimta wannan malamin yana kawo mana ra'ayoyin malamai ne kowanne malami kamar yadda wancan lokacin da muka bayani dama wasu malaman sun yi bayani cewa abin da yasa aka nasa takalmin abu kaza wasu suka ce abu kaza wasu suka ce abu kaza to amma dai da ƙarshe dai sakamakon da muka samu kowane irin takalmi kamar yadda zamu zo mu ji wani muna dan karanto maganganun malaman ne a takaice mala yace fa innahu muta'aqqabun bi anna ibn umar kana yalbisu ni'al sabtiyatu wannan magana da imam al-khattabi ya faɗa na cewa an ce wancan mutum ya cire takalminsa ne saboda takalma ne da suke sanya mai su dagawa da girman kai su mala ce to magana ce da za a ci gyaranta a biyo bayanta da magana abdullahi dan umar da ake cewa kana yalbisu ni'ala sabtiyatu abdullahi dan umar sabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana sa irin wancan takalmi da aka yi shi da jimammiyar fata to kun abdullahi dan umar wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa lazimtar sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin sabai ya kora a gare shi a ce zai sa abin da zai sa shi girman kai ina fata an fahimta yauwa abdullahi umar kuma yace wa yaqulu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbisuha ba ma shi abdullahi dan umar ba manzon Allah ma da kansa sallallahu alaihi wasallam yana sa irin wannan takalmin to ya zai annabi sa abin da zai sa shi girman kai ina fata an fahimta to kaga ashe cewa an ce cire takalmi saboda kare sa shi girman kai ne wannan shi ma ba daidai bane mun ji maganganu biyu kenan wa huwa hadithun sahihun wannan hadisi abdullahi dan umar hadisi ne ingantacce wa qala tahawi shi kuma imam tahawi yake cewa yuhmalu nahiyar rajulun mazkuru ala annahu kana fi na alaihi qadrun shi ma kuma ga wata fuska da ya kawo za mu iya ɗaukar wannan hani da aka yi wannan mutumi cewa a cikin takalmin nasa ko a ƙasan takalmin nasa akwai najasa ne shi sa annabi ce ya cire ya zubar an fahimta shi kuma irin tasa fahimta kenan faqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imamu tawaye yake cewa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yusalli fina alaihi ma lam yara fihi ma adad yana sallah da takalmin sa matakar bai ga datti a cikin ko kazanta ko najasa akan takal a cikin takalmin sa ba to shi imamu tawaye sai yake gani tunda aka halatta sallah da takalmi dan me za a ce ba za a shiga makabarta da takalmi ba an fahimta yawwa babu laifi mutum ya sallah da takalminsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallar da takalmi kuma ya umarni da ayi sallar da takalmi amma yake cewa ku yi sallah a cikin huffun ku ku saba yahudu da nasara dan su ba ku saba yahuda dan su ba sa sallah a cikin huffun su wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga sallah da takalminsa yana cikin sallah sabai waɗanda suka zo suka bayansa su ma galibin su kore da takalminsa a kafarsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin sallah kawai sai aga ya cire takalminsa guda biyu ya yi jifa da su gefe ya ƙara sallarsa haka to sabai ma da shiga haka sai kowa rinka cire takalmi sai na zubarwa wannan ya cire ya zubar wannan ya cire ya zubar kowa cire nasa me yasa saboda sun ga annabi yayi sallallahu alaihi wasallam to sai da aka masallaci annabi ya juyo yake tambaye su me yasa kuka zubar da takalmin ku sai suka ce ya rasul an mun ga ka zubar da naka ne sai ya ce ni nawa ina cikin sallah a aka gaya mun cewa akwai najasa a cikin sa shine na cire na zubar ku kuma naku ba ina fata an fahimta to kun ga ashe babu laifi mutum ya sallah a cikin takalminsa babu laifi sai dai kamar yadda duk lokacin da irin wannan bayani ya tashi akan maimaita cewa sallah da takalmi dole ne ka san inda za ka yi shi da kuma inda ya dace ka yi shi ina fata an fahimta abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi yayi kuma ya umarni a yi shi to amma yanzu yadda masallatai suke da carpet an gyara su mutum zai zo ya shigo mana masallaci da takalmi a rabu da shi ba ina fata an fahimta yawa idan ka so sabon takalmin ka sai ka tsaya a gida kai nafila da shi shikenan kai sunna ba haka bane yawa amma kada ka ce saboda ka ji hadisin sallah da takalmi ka shigo ka ji ka tako kasar ka zo ka shigo mana masallaci da takalmi ko shakka babu za a yi waje da kai Allah ya samu dace to imam tahawi yake cewa me tunda an yi sallah da takalmi dan me ba za a shiga makabarta da takalmi ba shi irin tasa fahimtar kenan qultu mala albani yace wa hadha al-ihtimal ba'idun wannan abinda imam tahawi ya dauki hadisin ya fassara shi da shi yace fassara ce take manisanciya ba za ta dace da hadisin ba bal jazama ibn hazm bi butlanihi ibn hazm hazm az-zahiri ma ya yanke magana da wannan magana ta imamu tahawi magana ce mara kyau batacciya wa annahu min at-taqawwul ala Allah yana cikin ma irin kirkiro magana a jingina wa Allah madaukakin sarki at-taqawwul shine ka kirkiro magana ka kera ta kuma ka jingina wani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa law taqawwala alaina ba'd al-aqawil da a ce annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi zai kirkiro magana ya jingina mana sai Allah ce la akhadnahu bil yamin wanda ba abu ne mai yiwa ba to imamu ibn hazm yake cewa wannan magana ce ma da ba ta da asali kwata kwata wal aqrab malan albani yake cewa amma abin da yafi kusa da daidai annan nahaya min babu ihtiramil mauta shi wannan shi wannan hanin abin da yasa aka hana tafiya da takalmi a cikin makabarta an yi hanin ne saboda girmama alfarma mamatan da suke kwanci shine abin da zai fi kusa da daidai فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الآتي ما ليس كمر حن دا أكيني game da zama a kan kabari kamar yadda zai zo a cikin matsala ta 128 a cikin layi na shida za mu zo makaranta hadisan da suke bayani akan haramun ne mutum ya zauna akan kabari ko mutum ya taka shi da kabasa wannan da haramun ne ina fata an fahimta ko irin kabarbaran nan da ake musu slap a yi musu abin da mutum sai ya ga kabari kamar wani dakali kawai sai mutum zai zauna a kai to mutum ya sani duk mutumin da ya zauna akan kabari ya zauna akan haram ina fatan fahimta wanda a samu garwashi a ɗora masa shi a mazaunansa ya ƙona shi ya fi masa sauƙi da zauna akan kabarin nan za mu zo mu ji insha Allah ta'ala haramun ne duk wani hadisi da yake bayani duk wani asar da za a kawo cewa yana bayani akan halaccin zama a makabarta wannan ba shi da inganci wasu sukan kawo cewa akwai wani asar da aka samu daga Imam Malik a cikin Muwattasa wanda yana cikin Balaghiyatu Malik wanda imam malik yakan kawo su ne ba tare da isnadi ba sai ce balagani anna kaza da kaza labari ya iso min sai ya faɗa abin to yana ciki cewa wani daga cikin sahabbai ya ce babu laifi za a iya yin fulo da kabari ko abin da ya kama da haka ya ce saboda abin da aka hana shine sanya kazanta akan kabari ba zama akan sa to kaga wannan hani ne karar da zo daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi manzon Allah ya hana me zama akan kabari zamu zo babu insha Allah ta'ala anan gaba kaɗan mala albani ce wa alaihi to akan wannan maganan ne fala farqa bainan na'alaini sabtiyatayn wa ghayrihima min an-ni'al allati alaiha sha'run ba bambanci tsakanin wancan takalmi da aka yi shi da jamammiyar fata da sauran takalman irin takalman da su maybe kuma a tattare da su akwai gashi ba jamammu bane ba bambanci idil kulli fi masabatin wahidatin fil mashi saboda kowanne ɗaya daga cikin su abinda za su ɗaya ne na tafiya tsakankanin kabarbaran yadda wancan zai tafiya tsakankanin kabarbara wannan shi ma ka zai tafiya tsakankanin kabarbara wa munafatiha lihtiramiha sannan kuma kowane ɗaya daga cikin su girmama mamatan da aka ce a yi idan mutum ya sa takalmi ya tafiya da shi abinda aka hana din zai tabbata a kansa wa qad sharaha zalika ibn al-qayyim fi tadhib sunan ibn al-qayyim yayi sharhin wannan karara a cikin littafinsa mai suna tadhib sunan wani kala an imami ahmad annahu kala hamma ya ciro ta magana daga imam ahmad ibn hanbal yana cewa hadithu bashirin wannan hadisin na bashiru ibn al-khasasiya imam ahmad yake cewa isnaduhu jayyid isnadin hadisin mai kyau ne azhabu ilaihi illa min illatin yace zan yi aiki da shi sai dai idan naga wata illa da za ta hana ni shiga makabarta ba takalmi to sai in sa takalmi na yace amma zan yi zan yi aiki da shi da na shiga makabarta zan cire takalmi na in jiwa in ji imam ahmad dan hanbal wa qad thabata kuma ya tabbata anna al imam ahmad anna al imam ahmad hakika imam ahmad dan hanbal kana ya'malu bi hadha al hadithi ya kasance na aiki da wannan hadisi faƙala abu dawo da fi masailihi imam abu dawo da a cikin masail nasa ya ce ra'aitu ahmada na ga imam ahmad ɗan hanbal idza tabi aljinaza idan ya raka gawa faƙarraba min almaqabir da zara an kusa shiga makabarta khala'ana alaihi sai cire takalmansa imam ahmad ɗan hanbal kenan rahimahullahu ma kana atba'ahu lisunna mala yace Allah ya ji kansa da abin da ya kasance yana bi sau da kafa na sunna annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ma'ana dai abin da malaki so ya gaya mana shine idan mutum ya tashi shiga makabarta ba daidai ba ne shiga da takalmarsa idan ba da wani uzuri ba menene uzurin shine bayan da muka a wancan karin duk bayani ya riga ya gabata shi sa ba sai mun tsaya mun faɗaɗa bayani ba idan ya kasance makabarta ba ta da kyau za ka iya taka kaya ko za ka iya haɗuwa da wani abin a cikin makabartar mara kyau to babu laifi ka sa takalmanka ina fatan fahimta amma a ce makabarta ce mai kyau wanda irin an zana titina ɗin nan da sauransu to wannan bai dace mutum ya shiga da takalma ba Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace rawahu awala yushra'u wada'u al-asi wa nahwiha min ar-riyahina wal wurud 'ala al-quburi nan ne ko mala yace ba shari'a bane wada'u al-asi ɗora bushiyoyi ko kuma ɗora ganyen bishiya da yake kore shar ba bushashe ba wani hawiha ko makamantansa minar riyahina wal wurud daga cikin fulawoyi ko furanni da akan sanya a cikin kabari malai ce duk wannan abubuwan ba shari'a bane wannan abu ne da galibi wasu daga cikin masana idan aka binne mamaci sai ka ga idan aka gama sashi a cikin kabari aka mai da ƙasa sai wani je karyo ganyen bishiya sai zo tsira a cikin kabarinsa ai mana gani ana yi ko to wannan abin ba daidai bane me yasa mala ce li'annahu lam yakun min fi'il salafi saboda hakan bai kasance daga cikin aikin magabata ba walau kana khairan da a ce yin hakan alkhairi ne shari'a ce la sabaquna ilaihi da sun rigaye mai yin wancan aiki da su ya kamata a fara gani suna yi tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in su ya kamata a fara gani suna sannan sai mu biyo bayan su amma tun da basu yi ba mu me yasa muke yi ina fata an fahimta yawwa wa qad qala ibn umara radiyallahu anhuma bar ma babban sahabi abdullahi dan umar yadda Allah ta tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar yace kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ne wa irra'aha nasu hasana ko da a ce ku mutane suna ganin ta a matsayin mai kyau to inda bid'a ce bata ce kowace iri ce to kamar yadda muka gani masu littafi ya su gani malam ya kawo dogon sharhi a kasan a kasan littafin abin da yake bayani akai shine yake cewa zan takaice mana bayanin ne cewa akwai wani hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wanda wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tafiya da shi da wasu sabai a cikin makabarta sai aka ga ya tsaya akan wasu kabarbura guda biyu sai yake ga wasu habbansa cewa innahuma la yu'azzabani waɗannan da suke cikin kabarbaran nan guda biyu yace yanzu nan da nake muku magana azaba ake musu annabi ya ga wasu habbansa haka sai ce musu wa ma yu'azzabani fi kabirin ba kuma ana musu azaba bane akan wani babban abu su a ganin su a yadda suka ɗauka abin da suka yi ja musu wannan azabar ba wani babban abu ne sai annabi ya ga musu wasu abubuwa guda biyu wanda suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo azabar kabari abu na farko sai cewa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al ɗaya daga cikin su ya kasance baya siturtuwa daga fitsarinsa abin nufi shine idan yayi fitsari baya jira fitsarinsa ya gama daga gaba daya saboda gaggawa ko sauri sai ya sa ruwa ya tashi da ya tashi kuma sai fitsari ya ci gaba da daga a wandansa to wannan abu ne da yake jawo azaba kabari yan uwa shi sadan lokacin da mutum zai yi tsarki ya tabbatar duk wani fitsari da yake jikinsa ya gama fita tsaf sannan sai yi tsarki ya tashi ya ci gaba da harkokinsa amma idan kai tsarki kai fitsari saboda kana gaggawa ko abin da ya kama da ka tashi to ragowar fitsarin da yake zuba daga jikinka ka sani fa alolar da zaka je kai a wani lokacin babu ita sallar da zaka ita ma babu ita ko sallah nawa zaka yi da wannan alolar to babu ita saboda asali me ba a yin alola sai da tsarki haka ne to tsarki bai yi ba ina fatan fahimta to kun ga dole ne mu rinka me lura kwarai da gaske wajen ibada mu saboda shaidan yana ribatan mu kwarai da gaske bata mana ibada ta irin wannan lokaci saboda kana gaggawa baka so sallah ta wuce ka ko wani abu makamancin haka sai mutum ya gaggawa ya tashi sai mutum ya sauri ya tashi sai kaga tsari kuma yana daga a jikinsa to ɗaya ne daga cikin abin da ke jawo azabar kabari wasu malaman kuma suka ce la yastatir min al bawl abin da yake nufi shine a mutum ya je ya rinka tsugunawa ya yi fitsari inda ba zai suturce kansa da sauran mutane ba ina fata an fahimta mutum ya tsuguna inda wani zai iya wucewa ya ga al'aura sai na fitsari shi ma wani abu ne da ke zawo azabar kabari kamar yadda za ka za ku ga yanzu a kasuwannin mu kawai sai ga mutum katu ya je ya tsaya a bakin ran kawai ya tuba al'aura sai na fitsari saboda abar rashin tarbiyya irin irin mutanen yanzu a kasuwa mata suna wucewa yara suna wucewa manya suna wucewa kowa da kowa amma sai ga mutum ba ruwansa ya je kawai tukun dan sai tsogana yana fitsari fitsari yake ji to wannan dan uwa abu ne da yake zawo azaba kabari shi ma Allah ya kiyaye abu na biyu da yake yi a ɗaya na kabarin shi kuma abin da yake za masa azaba kabari shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimati shi kuma dan abin da ya za masa azaba kabari shine annamimi ne magulmaci ne gulma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke jawo mutum da an sashi a kabari mala'iku za su yi ta dukansa gulma me gulma shine ɗaukar zancen wani ka je ka kai wa wani dan ka haɗa husuma wasu yanzu wannan al'amarin shine hanyar cin abincinsu ita suka rike suke samu abin da su ci su ɗauko maganar wancan su je su gaya wancan su ɗauko wancan maganar babban su je su gaya wancan magana su je su gaya wancan babban haka abin da suke yi kenan to ɗaya ne daga cikin abin da ke jawo musu azaba kabari to bayan annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya gaya sabai haka sai ya sai ya sa aka karyo tamkar dabino shi ne kamar ka ce rashin dabino ko abin da ya kama da haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaga shi haka tsaye guda biyu sai ya dasa ɗaya a wannan kabari ya ƙara dasa ɗaya a wannan kabari sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la'allahu yu khaffafu anhuma ma lam yayi basa annabi ce za a sauƙaƙa musu azabar da ake musu ma lam yayi basa matakar waɗannan a tamkar dabinan ba su bushe daga kan kabarbaransu ba abin nufi idan sun bushe fa za a dawo a ci gaba da yi musu azaba ina fata an fahimta to wannan an samu a cikin hadisi ingantacce babu ko ja ko shakka akan ingancin hadisin annabi yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi haka to amma sai malamai suka ce bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a taba samu ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wannan aiki ba idan da a ce sahabban da suke tare da annabi sun fahimci wani al'amari ne da kowa zai iya yi da sun ci gaba da yi bayansa ina fata an fahimta to amma abin da suka ɗauka shine ceto ne da aka ba wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da waɗannan mutane abin da ya faru mutane ne da suka cancanci a yi musu azaba a kabari to annabi cikin rahamarsa da jin kansa Allah ya sanar da shi ta fuska wahayi cewa waɗannan mutane azaba ake musu to sai annabi ya nema musu ceto a wajen Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya bashi ceto ta hanyar sanya wannan abin ta yadda iya ceton da aka ba annabi shine bushewar wannan abubuwan Allah ya samu fahimta ma'ana ceton da aka ba annabi sauƙaƙa musu azabar da za a yi da Allah ya kaddara za a yi musu shine da zarar wannan abu ya bushe za a dawo a cigaba da yi musu ina fata an fahimta kaga shi annabi an sanar masa cewa mutanen da suke cikin kabarin na azaba ake musu yanzu kai da ka tsinko ka ka sa ka sa wa dan uwanka wa ga maka azaba ake masa na fata an fahimta sannan wata magana da imamu suyuti ya kawo shi ma malam shi ma'anan ya mayan masa da raddi cewa abin da ya sa annabi ya ɗora waɗannan abubuwa shine saboda itatuwan suna yin tasbihi to da zarar sun bushe sai su daina yin tasbihi to sai ce tunda suna yin tasbihi to kaga tasbihin zai sa a yi musu a yi musu ne a sauƙa musu azaba to kun ga kuwa tasbihin itatuwa sawa'un a bushe yake ko a ɗanye yake zai yi tasbihi saboda abin da Allah madaukakin sarki ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu in min shay'in Allah ya ce babu wani abu ko menene ko bushashe ko ɗanye ko ko menene a duniya da ka gani illa yusabbihu bihamdihi face yana yin tasbihi kuma yana gode ubangiji Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai mu ne ba ma iya fahimtar abinda wannan abin yake yi na tasbihi amma yana yi to idan ya yi tasbihi yana ɗanye idan ya bushe mai yana shi yin tasbihi ina fatan fahimta idan har wannan tasbihi zai sa a daina masa azaba to idan ya bushe kuma me ya rufe masa bakin da zai daina tasbihi tunda Allah Allah game mana ya a cikin ayat cewa komai yana yin tasbihi bushashe da ɗanye babu babu bambanci ina fatan fahimta to malam dai abin da yake sai kai mu zuwa gare shi wannan aiki ne da aka keɓanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi aka bashi ceton wannan na cikin kabar kai kuma waye baka ina fata an gani yauwa wanda malaika wucewa wasu daga cikin garuruwan musulunci musamman misira abin ya zama musu ma kamar gasa da zarar an mutum mutuwa sai je kan kabar dan wasu ya dasa dabino kaga shi annab ma wani abu ya karyo ya dasa to shi gaba ɗaya dabino ma zai dasa akan kabar bishiya ta fito gaba ɗaya gaga shi kenan ba shi ba azaba kenan to sai malai ya ce wannan kuma sai ya kai da wani abu ma wanda an wuce gona da iri wanda tun ana sa ma abin da yake mai abin sai kuma aka dawo sa fulawa sai mutum ya dauki fulawa idan zai kai kabar ziyara yau zan kabar dan wasu ya tafi da fulawa sai ya aji kun ga wannan suwa maki kokoya kenan yahudawa da nasara malai sai tun ana sa fulawoyi masu rai masu aka dawo sa fulawoyin roba yanzu idan ka sa fulawa mai rai ita za ta yi tasbihi to ita kuma fulawar roba ba misali ita ma ko kuma an ce bata bushe ba ita fularo ba dama akwai wani abin da zai bushe a jikin da ko yake bushewa wannan abin shine kai mu har ya kai a idan mamatanmu suka mutu yanzu galibi akwai garuruwan da za ga garuruwan musulmi ne sosai da sosai musamman kasashen laraba wannan sanya furanni ya riga ya zama wani abin ruwan dare za ga masu masu sai da furanni suna ciniki sosai da sosai a je a so fula mutum zai dora akan kabarin wanda kuma yahuda da nasara wannan aikin su ina fata an fahimta to abinda malaki so ya gaya mana shine idan aka binne mamacinka ba daidai bane abinda muke ka karyo bishiya ka ci zaka dasa masa akan kabarin saboda mai kai masa wannan babban abin da aka dogara da shi saboda wancan hadisi ne na Bukhari da Muslim kuma ga bayanin sa mun yi insha Allah ta'ala ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace malai ce wannan hadisi rahu ibnu batta fil ina fil ibanati an usulid diyana wallalaka'i fi sunna mawqufan duk sarauto shi ne a matsayin hadisin da ya tsaya akan Abdullahi dan Umar yadda Allah ya tabbata a gare shi bi isnadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce wal harwi fi dhammil kalam Imam al-Harwi ya raito shi a cikin littafin Zammul Kamal kalam marfu'an sai dai shi kuma ya daga shi zuwa ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai cewa ma arahu illa wahman bana ganin wannan daga hadisin da Imam al-Harwi yayi face sai kuskure ne da yayi wa inna ma yasihhu minhu marfu'an ash-shatr al-awwal minhu kadai bangaren farko daga cikin hadisin shi wannan babu kwanto ya inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan bangare ne shine kullu bid'atin dalala ko wannan hadisi ya akwai shi ko yawa ko a cikin rawan hadisi mai amin karanta shi wannan tabbas annabi ya faɗe shi amma bangare na biyu wa in ra'aha nasu hasana wanda bai inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma mawqufi ne wanda magana ce ta Abdullahi dan Umar shine abin da ya inganta malai cewa adama ba hadithu hadithu jabirin hadisin jabir ya riga ya gabata tun a baya Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu kuma ya samu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala gobe zamu tashi ma yuhramu inda al-qubur abinda aka haramta yin su a kaburbura anan zamu tashi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh